أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا لاربا بقي نيكو يوتا رمضان هجران النبي صلى الله عليه وسلم 1439 wanda ya daidai da 23 ga watan 5 2018 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratu yusuf alaihi salamu ayata ayata 91 a Allah subhanahu wataala ya ce kala la tasriba alaikum liyawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin kala annabi yusuf ya ce musu la tasriba alaikum yau babu wani aibi gare ku a yau ai ba wani aibantawa la tasriba alaikum yau ya gafirin lakum Allah dai gafarta muku wa huwa arhamur rahimin shine mafi jin tausayin masu tausayi shi Allah subhanahu wataala wannan shine makarimul akhlaqi kenan na bayin Allah har ya musu uzuri da suka ce qalu tallahi لقد آسرك الله علينا وإن كنا لقائي والله الله يا زابيك كم mu kan dai mun zamo masu kuskure yace ina yace ba wani aibi a kanku yau la tasriba ambatan aibi kuma duk ya wuce ta cewa kun mun kaza kun jawo kaza kun jawo yace duk wannan ya wuce Allah dai dai muku gafara sabiya da shine mafi jin tausayin masu tausayi na'am اذهبوا بقميصي هذا فعلقوه على وجه عبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين يتشتو اذهبوا بقميصي هذا ku tafi da wannan riga nawa iza abu bi kami siyaza menene iza abu bi kami siyaza fa alquhu ala wajhi abi ku tafi da riga na wannan ku je ku jefa shi a fuskan babana ya ti basiran da ya zamo mai gani watu ni ku zo min bi ahlikum da iyalanku ajma'i na gabaki ɗaya an ce wato ita wannan riga da ya ba su su je su jefa fuskan babansu imamu sawu ya ce riga ce wannan rigan annabi ibrahim ɗin ne an gane wanda ita ammatinsa wato gwaggwansa ta ɗaura masa a jikinsa wanda su yayin suke ce yayi sata ba mun karanta ba suke ce ai in in kalu in yi sarik fa kasaraka akhullahu min qabl eh suke ce in mai sata ai yayan sa ma dan uwan sa mai sata tuntuni to wannan rigan na annabi Ibrahim an ce ita ne annabi Yusuf din ya bayar an ce Jibrilu ita ya ajiye mu annabi Yusuf tare da cewa an jefa shi a rijiya an ji an sai da shi yayi gidan yari yayi mai yayi mai amma haka annabi yusuf mala'ika jibril ya ajiye masa rigan bayan ya zama azizu misar ya kawo masa ita to an ce riga ne na aljanna kuma na annabi ibrahim to yana daga cikin albarkar rigan an ce in ka shiga damuwa in aka zo ko aka jefa riga a gaban ka Allah dai yayi ma damuwan da kake ciki in rashin lafiya ne ma Allah dai yayi maka in ma damuwa ne Allah dai yayi maka wannan yayi ɗaya da rigan annabi Muhammadu wanda aka sani cewa rigan annabi da ya bari din nan wanda in mutum bayi da lafiya wanda ruwaya ya zo cewa akan ɗauko rigan aisha takan ɗauko rigan a jiƙa wa mutum in an cire ta a bashi ruwan ya sha ina masu ce ba neman albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to riga annaba haka ake jiƙa ta ake a ba wa mutum ya sha sallallahu alaihi wasallam duk da dai albarkan an an ta kawo musu bare kidayi ba wani malami ya ce to ba su karatu ne kan ba su karatu ne ya ce gashi nan kullum a tahiya ana ce assalamu alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce akwa yanzu duk miliyoyin da suke sallah din nan suke addu'a wa annabi aminci ya tabbata gare ka da albarkokin Allah ya ce duk wannan albarkan babu ita Allah bai karba ba aba mara biyu Allah ya samu cika da imani sabiya da haka an ce rigan shi yasa ya basu ya basu rigan sai suka zamo sai ce ku je ku ba wa babana watu ni bi bi ahlikumu ajma'in ku zo mun da iyalanku gabaki daya kuma da aka je da riga aka jefa ta shikenan annabi Yusuf a annabi Yaqubu sai dawo na gani ولما فصلت الإيو قال أبوهم إني لا إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت الإير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت الإير ko yayin da fatake suka fita daga garin misra wala ma fasalatul iru kala abuhum lokacin da suka ɗauko rigan an ce tsakanin misra da kan'ana nan garin garin annabi da yaqubu yake kenan cikin kan'ana nan cikin ƙasan sham an ce tafiyan da ake yi da a dawakai ko a raƙuma wasu sun ce tafiyan kwana uku ne wasu sun ce tafiyan kwana takwas ne amma shine yafi inganci tafiyan kwana takwas to tun sun juyo suna zuwa annabi yusuf ai shi annabi yaqubu yake jin ƙanshin rigan shi yasa yake ce walan ma fasalatul iru yayin da su ir fatake suka juyo yayin san kenan she shi yahuza aka ce shi ya karbi rigan ya ce to ni da na je da mababa da rigan yusuf na ce kura ta cinye shi sai biya haka yanzu ni kuma dan zo masa da riga na annabi yusuf ai na annabi ibrahim dan ya san kuma annabi yusuf yana nan a raye sabi alaka sai ya karbi rigan to tun sun bar garin an ce yake jin kanshi kanshi shine sai yake ce wala ma fasalatul ir qala abuhu eh baban sai yace inni la ajidu riha yusufa a gida ke ne yake gaya wa mata yace ni din nan fa wallahi ina jin kanshin yusufa laula an tufanni duni ba domin kar ku karyata ni ba amma kar ku mai da ni wawa ku karyata ni wallahi ni ina jin kanshin yusuf an ce suna daɗa matsowa shigowa kan'ana ƙasan sham shi kuma na daɗa jinƙen shi yana duk kwana ɗaya in mun ɗauki ruwayan kwana takwas ne duk kwana ɗaya ya ji ƙanshin ya daɗa matsowa yana daɗa matsowa ni ban na jin ƙanshin yusuf ni ban na jin ƙanshin yusuf laula an tufan ni duni ba domin kar ku karyata ni ba to an ce su iyayen a lokacin wanda yake musu magana jikokinsa ne anan ƴaƴan su yahuza ɗin su raubilu tunda su ƴaƴansa sun tabbatauci da kuma su matansa wanda sun tsufa to shi ne yake gaya musu wannan magana an ce to su kaman jikokin ne ma suke gaya masa kai dai ka fiye rudin ka na daɗin kai dai ka fi ka bar wannan magana su ka yi ma na yaran ma ala san ma na biyu su ɗin ba ma da shauransu
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا سكتي تالله mun rantse da Allah innaka kai din nan lafi dalalikal qadim to anan bara a ce yana cikin bata wanda yake tsohon bata ba sabila da su annabawa annabin Allah ne fa annabin ya taba yin bata ne annabi yaqubu dan fa annabi ishaqa ne annabi ishaqa kuma dan annabi ibrahim annabi ne fa dan annabi shi kuma kakansan shi ma dan annabi baban san kai sabiya da haka a irin wannan to ba a cewa kana cikin abun nan kaga annabi Musa ma da ya zo lokacin da suke bagwarmaya da fir'auna a cikin suratu shu'ara'i kaga ai fir'auna cewa yi a ba kai ne ka aikata mana aiki ba wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min kafirin ko kala yace kala fa'altuwa izan wa ana min ad-dallin haka annabi Musa ce na ai dama daɗin ma na aikata wannan ne ina cikin baraka ce na cikin batattu ba annabi Musa ne yake cikin batattu to haka kuma annabi Muhammadu da Qur'ani yake cewa wajadaka dallan fahde muka same ka ya rasulullahi muka same ka kana maraya baka da gata muka shiryar da kai annabi ne zaka ce masa ka same shi bacece sai sabiya da haka wannan masu faɗan wannan maganar sai wanda suka yi karatu a gurin wato yahudawa eh su ne zaka suna iya gaya ma annabi muhammadu irin wannan magana to sabiya da haka tallahi kalu suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim wallahi kai dinnan kana cikin wato kana cikin wato tsohon tsohon ra'ayinka nan da mu ce kana kan tsohon ra'ayinka nan da daddiyar ra'ayinka wanda mu muna ganin ta kaman ba daidai bane kai kana kai mhm فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا Mm.
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون falamma an ja albashiru alƙewa ala wajihi fartar da basira ƙala alama ƙullakumu inni alam ma la ta'lam falamma an ja albashiru yayin da bishara ta zo ko kuma mai bishara ya zo falamma an ja albashiru yayin da mai bishara ya zo alƙewa ala wajihi ko sai jefa ita rigan a fisa- fuskansa yadda annabi yusuf ya ce ma a je a jefa fuskan a- rigan a fuskan babansa haka kuwa na zuwa alƙewa lawaji sai jefa fuska- ya rigan a fuskan babansu annabi yaƙo fartadda basira nan take sai ko ya dawo mai gani idansa ta dawo garau fartadda basira sai ya ce ƙala sai annabi yusuf yaƙub ya ce alam ƙullakum shin ban gaya muku bane inni alamu min Allah ma la ta'lam ni na san abin da ku ba ku sani ba daga Allah ai ni na san abin da ku ba ku sani ba ina gaya muku ina jin kanshin Yusuf ina gaya muku Yusuf na nan ina kuna ganin abin nan Maulan Musho Birara Dalanu ya ce sabila da abu hudu shi yasa Annabi Yakubu ya ce ai ya san kaɗan daga cikin dalilan ya ce sabila da abu hudu na farko kamar yadda ranar muka faɗa ai Azra'il ya zo wajensa ya tambaye shi dan Allah ya karɓi ran annabi Yusuf ya ce masa na biyu ya ce wannan ma yana riƙe da ita na biyu kura tunda aka caɓa ce ta ci shi ai ya sa an je an kamo kura aka zo da ita ya ce ke ne kika ci annabin Allah ta ce a ya ce wallahi anguwan da kake akuyan anguwan ma barin iya ci ba ballantana in ci ɗanka annabin Allah ita ce ba shi ya ci ta ce ba shi ya ce ta ce ba ita ta ci shi ba a nan ma annabi yusuf a annabi yaqub yana da tabbaci sannan sai mafarki da shi annabi yusuf din yayi inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aitu li sajidi ina ga ra'aitu ashara ahada kaukaban naga taurari guda goma sha ɗaya wa shamsa da rana wal qamara da wata kaga ga taurari goma sha ɗaya ga rana ga wata kuma kaga sha uku kenan ra'aituhum li sajidi na gansu sun faɗi suna masu min sujada to wannan mafarki annabi Yusuf da ya gaya babansa babansa ya ce ɓoye ta kar ya gaya ma yan uwansa tun na ƙarami to ya ce ya tabbata wannan mafarki annabi Yusuf bare ba duniya ba sai Allah ya tabbatar masa da wannan wannan mafarki sabiya da haka shi yasa yanzu ya ce musu ai na gaya muku na san abin da ku ba ku sani daga Allah ba daga nan ya dawo mai gani mhm.
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قادئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قائدين قالوا سكتي يا أبانا يا بابم استغفر لنا كنيما من غافرا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا istaghfir lana zunubana ka nema mana gafaran zunufin inna kunna qadi ko mu mun zamo masu kuskure mun yi kuskure irin abubuwan da muka ta aikata ma dan uwanmu to shine dama anan annabi yaqubu da ya dawo mai gani dama malaman tauhidi sun ce ya halatta ma annabawa yana daga cikin siffan annabawa jawazi a aralil bashariyati wato halaccin bujire-bujire na mutum annabi yana rashin lafiya annabawa suna kasuwanci suna aure suna jin yunwa kamar yadda kafirai suke ce ma lazar rasul ya kullu da'ama wai mutanen makka wai sun yi, wannan wani irin annabi ne yake cin abinci wai manzo Allah yana cin abinci ma lazar rasul ya kullu da'ama wai wayan shi filas waki kuma yana zuwa kasuwanni me yana turo mala'ika wai ya zo masa da taska kawai duk yanda ya dinga juya ɗibi zinare ce yi ai tabarakan lazi sha jalaka kairin min zalika ai albarkacin Allah ya girmama in ya so ya sa ya baka abin da ya baka ma ba gonan zinare ba ma Allah in ya ga dama aljanna ma da ake faɗan ya tajo duniya ma annabi ya dinga rabata sallallahu alaihi ya ma rabatan ai sallallahu alaihi wa sallam ta tabi alaka su annabawa duk abin da mutum yake yi tunda su ma mutane ne suna yi amma bayi yiwuwa a ce tawaya ya same su yanzu mu da ka ga a cikin mutane da ka ga akwai mai hannu ɗaya ko akwai mai kafa ɗaya akwai mai ido ɗaya akwai wanda ma duka idan san ba su gani akwai wanda baya ji to su annabawa ko da sun yi rashin lafiya to sai kuma ko da a ce a kaddara hannun su ta yanke to hannun ya ta dawo ba za su mutu masu hannu ɗaya ba yauwa da malaman tawhidi sun faɗa shi yasa gashi ya makance amma dama bare taɓa ruwa ya mutu ba sai ya dawo mai gani su Allah kuma ya musu wannan quality din shi yasa an kaga annabi ayubu ba riɓewa yayi gaba ɗayansa ba sai ya zu an ce a jikinsa abin da baya fitar da ɗiwa daga haccansa da yake zikiri sai zuciyarsa da take cikin kirjinsa amma riɓewa gaba ɗaya har matansa da 'ya'yansa duk suka gudu suka bar shi ba baiwansa guda ɗaya ne ba ta tsaya take taimaka masa yana zaune in ya sa kaya a jikinsa to mannewa kayan yake saboda da ruwan ciwo sai yanzu an watsa ruwa dan jika tukun a cire sun gaji da jinya sun gaji da jinya suka gudu to shine ita ne kawai ta tsaya nan kuyan gansan ta ta masa bauta ta ta masa bauta to ita ne an ce wata rana ta je ta karɓo magani a wajen wani mai magani to shi kuma annabi yaqubu ai annabi ayuba ya zaton ko zina ta yi ta je aka aka bata magani to ina za ta samu kuɗi ashe an ce kyakkyawa ce tana da gashi mai yawa ya ta yanki gashin kanta ta sayar sai ta samu abin da ta ba ma likitan aka ba da magani to shine shi kuma da ya ce ga magani ya ƙi amfani da maganin ma to shine ya rantsuwa ya ce wallahi ya mata bulala ɗari to shine Allah ya ce wa khuz bi yadika liksan fadrib bihi wala tanas inna wajannahu sabira Allah ya ce ka riƙi tsintsiya mai ciyawa guda ɗari wa khuz bi yadika ka riƙi tsintsiya da hannunka liksan fadrib bihi biya badribbi ka yi duka da shi wato tsintsiyan ya duke ta da shi ya shi kenan an karya rantsuwansa da kenan eh yawa Allah ya bashi kajen da ake tawili kenan qur'ani kenan eh tawili yanda ake fassara a ba mutum mafita al'amari in ya daure ko ga tun da ya rantsuwa ya mata bulala 100 shi kenan dauki tsintsiya ya bige ta amma ga da karshe ai Allah ya dawo masa urkur birzika haza muktasilin baridun wa sharab Allah ya ce ka motsa kafafunka haza muktasalin baridu wannan abun wanka ne mai sanyi kuma abun sha ne yana yin wanka da wannan ruwan amma fa ya jarrabu fa ya yi shekaru wanda shi dan ya zo kana annabin kenan gashi dai an gudu an barka kana annabin kenan gashi an ma kaza kana ta maza izgil ya jarrabu duk wanda aka ji ya zama wani abu fa waya hausa suna duk wanda kaga ya zama wani to ba banza ba in ba a sha dare ba an sha rana eh haka suke faɗa to shi ma ya jarrabu wannan bawan Allah annabi ayyuba alayhi salam to su biya da haka shine aka shi annabi to Allah ya masa yi wanka ya dawo lafiyayye to duk wani annabi ko da da a yanke masa wani gaba ya gaban ta dawo su sabanin su da mu kenan to su biya da haka yasa ya dawo mai gani su biya da haka suka ce ya abana astaghfir na zunubana inna kunna qadi ka nema mana gafaran zanufin mu mun zamo masu kuskure to dama an ce lokacin da suka komo lokacin a wancan karatu namu da suka zo suna ce annabi ayu a annabi yusuf din lokacin aziz misra masana wa zan duro jina bi bida'atin mujjatin fa afilana kaila wa tasaddaq alaina karatun mu na jiya ai annabi yaqubun an ce a lokacin ya rubuto wasiƙa a kawo annabi yusuf ɗin ya ce masa bismillahi rahmanir rahim min yaqubu isra'ilillahi abdullahi bin ishaqa zabihullahi bin ibrahim khalilullahi eh haka yake ya masa yace ni daga yaqubu isra'ilillahi wanda ake kiransa isra'ilu ai shine kakan isra'ila wa'annan shedanu da isra'ilawa wannan shedanu na duniya to yace to daga an- an- an- daga isri annabi yaqub isra'ilillahi ma'ana isra'ilahi bawan Allah ne isra'ilillahi bawan Allah dan ishaqa zabihullahi wanda aka nemi yanka shi ka san akwai sabani akan wasu na ce annabi isma'il ne aka danne da yanka shi aka fanshe shi da yago shine mafi inganci dan annabi isma'il shine kakan annabi muhammadu to yahudawa suna jin haushin wannan magana sukan ce an tumbo ishaqa ne kakansu shi ne aka yanka aka zo aka zo da rago aka fanshe shi to in an ɗauki wannan ruwaya shikenan ya ce daga ishaqa zabihullahi abokin yankan wanda Allah da ya yanka shi dan kuma Ibrahimu Khalilullahi shi kuma badadin Allah to shine aka ce yace masa to mu ba mutanen wani gida ne wanda an jarrabe mu da masifa an jarrabe mu da bala'i ahli baiti bala'in yace mu mutanen gida ne na masifa wanda mu annabawa ne amma an jarrabe mu yace an jarrabi kakana Ibrahim annabi ibrahim an jarrabe shi da namurudu dan kan'ana wanda har ya ɗaure shi ya jefa shi a wuta da ya ƙona shi ya an jarrabe shi da wannan ya sha wahala ya sha wahala wanda muke a karatunmu ne yamma muka faɗa shekara an ce ɗari takwas yana mulki ina masu mulkin shekara hudu takwas su zo su ta cika baki to shekara ɗari takwas yana mulki yawwa to namarudu ya ji- ya cutar da annabi ibrahim ba kanan ba ya ce nan bai gushe ba haka ya ta aikan allah ya haƙura ya ce sannan babana ishaq ya ce kakana yawa an ɗaure shi an ɗaura hannunsa da kafafunsa aka jefa shi a wuta na marudu amma Allah bai ƙona shi ba ya yi haƙu sabiya da haka an jarrabi babana ishaqa shi ma haka an jarrabe shi da masifu kala kala har aka zo aka ce a yanka shi ma aka ɗaure shi da yanka shi ya haƙura ya ce to ni kuma an jarrabe ni da soyayyan wani ɗana yusuf sabiya da haka in kai sarki ka sani ɗana mu annabawa ne ba mu sata ba mu aifi barawo ba kuma ɗanmu bare sata ba sabila da haka ka sake min ɗana bunyaminu in kaƙi dan maka wata irin addu'a ya ce wanda ya ta riski jikanka na bakwai ma'ana addu'an ya ta masa illa ya ce to aka ce da annabi yaƙubu ai annabi yusuf ya ga wannan wasiƙa aka ce sai ya rubuta reply wa babansa cewa to ai yanda ka faɗa gaskiya ne ku mutanen ai, matsayinku ne a gurin Allah yasa Allah ya ta muku wannan jaraba tun da kanka kanka tun da kanka za amma ka faɗa sun yi hakuri kakanka ya yi hakuri ya ci nasara babanka ya yi hakuri ya ci nasara kai ma me da yara bara ka yi hakuri ka ci aka ce da aka kai wasiƙa annabi isa ka yace annabi yakubu da ya gani yace kai wannan ba wasiƙan sarakuna bane yace wannan wasiƙan na annabin Allah ne to anan ma ya sake ishara ma ƴaƴansa cewa annabi Yusuf din nan dai na nan dai to kuma har gashi lokacin da aka kawo riga har kuma gashi an zo suna cewa ba na saka filla na zunubana inna kunna kadi قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم qala astaghfiru lakum rabbi ko qala sa astaghfiru lakum rabbi ko innahu huwal ghafur rahim sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafur rahim qala annabi yaqub ya ce to sawfa astaghfiru lakum rabbi da sanni dan nema muku gafaran ubangiji innahu cewa shi huwal ghafuru shi mai gafara ne rahimu kuma mai jin kai ne an ce abin da yasa ya ce musu saufa a wani ruwayan an ce ya ce ta ku bari inda kun iso da rana bari asbahi yayi lokacin hudowan alfijir wato sulusul lailil akhiri kenan eh karshe sulusun dare na karshe lokacin da Allah ya fi karban addu'a din nan irin daga hudu zuwa biyar ka san anan ne Allah yake bonus cewa ina mai kaza in masa kaza ina mai kaza in masa kaza ina mai kaza in masa kaza anan ai auliya suke tserewa ko salatin annabi a wannan lokacin tanin nuku fiye da yinta ka san wato duk da dai akwai dai amawa to amma dai salati annabi dai a wannan lokaci ta nunku da yanda dai ba a tsammani dai a wannan lokaci musamman gol din salatin nan da ake ta sukanta din nan salatul fati ba a wannan lokacin ai in kai ta kafa ɗaya ninkinta to Allah dai ƙara mana san manzon Allah to shine yace bari asbatai nema muku gafara a wani ruwa aka ce a da yace sofan nan ya a ana nufin yana nufin bari a koma gun a je can misiran tun da sun ce da suka ba shi riga suka ce ga shi annabi yusuf ya ce kaza kaza ya ce ai mun samu yusuf kaza shine mai mana kaza shine mai mana kaza ga wannan rigan ma ya ga- to tun da ya ga rigan annabi ibrahim kai magana ta kare ga kuma ido ta bude sai ka da ya gaggaya masa ya ce mu taho dukanmu da mu da ku mu zo da iyalanmu da kaza kaza kaza kaza suka dai fara labari suka ce to su biya ka a gafarta mana a ga ka nema mana gafara kaza kaza kaza kaza to shine yace to ku bari yayi mun je can gun wanda shi mashi aka zalunta din yawa ni kan nawa mai sauki ne to a wani ruwan an ce shi yasa ya zo da saufa wa saufa littaswifi wannan saufa a ƙa'idar malaman tu- na- nawu wato dan jinkiri ne Mhm.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله Mm.
وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين Mm. falamma da kalu ala yusufa awe ilaihi abuwaihi ko wa qala dukulu misra insha Allahu amini falamma da kalu yayin da suka shiga suka shigo kai ala yusufa ko نعم suka shigo ta guda biyu da babansa da mahaifiyansa to anan ma akwai sabanin ruwaya tabiya da an ci shi annabi yusuf tunna karami ko bayan aihuwan a wani ruwa an ce bayan aihuwan bunyamin mahaifiyansu ta rasu to sai aka aura ma annabi yaqubu ɗanwan mahaifiyansu an ce wato menene ake faɗa innansu ne ko innansu ne ko No.
ita ne kanwan mahaifiya inna ko kuma yafendo to ita ne aka ce ya suka shigo annabi yusuf kaga ita ma uwansu ne to sai aka awe ilai aboyi sai ya taro wato iyayensa guda biyu awe ilai aboyi wa qalat kudu misra ko yace ku shiga على العرش wa awe ilayhi aboyi wa a- awe ilayhi aboyi wa qalar kulu misra insha Allahu amin نعم yace ku shigo misra in Allah ya yarda kuna amintattu ku shigo misra to an ce lokacin da annabi yaqub ya taho da yayinsa sirau biyu su yahuda din aka taho da a dawo nan garin misra da 'ya'yansu da me da me an ce annabi ya- a, yusuf din abin da ya tura musu su zo an ce gida gidaddaji wane da shi da 'ya'yansa da jikokinsa wane da shi da kazansa da jikokinsa sanda aka ce aka samu gidaddaji saba'in wanda da su yi hijira kaga kuwa ai babban zuriya ne wanda da su taho su dawo nan garin misira to lokacin da suka doso misira da suka zo da su misira sai sai shi annabi yusuf ya tara dukkan hakimansa ya yi wani hawa na sarauta ya yi ado an ce bayi kawai sanda ya fita da bayi masu zagi wanda ake ce zagi ko sanda ya fita da mutum masu zagi sanda ya fita da ɗaiɗaiɗai mutane dubu goma sha shida gabansa an ce zagi mutum dubu hudu ne baya ma zagi mutum dubu hudu ne haka damacinsa haka hagunsa kaga hudu so hudu shida kenan sha shida kenan ko to dubu goma sha shida ya fita da abun nan don ya gwada wa mahaifinsa irin bai wanda Allah ya masa aka ce ya hau wata doki kyakkyawa aka mata ado ga hakimansa yadda ya jera su ina masu sarauta su zo su je yadda ake hawan sarauta aka hakimai suka ta wucewa aka je iyakan misra to an ce lokacin da babansa ya doro doso annabi yaqub sai mala'ika jibril ya zo cewa annabi yusuf ka sauka daga kan dokin da kake ka ƙarasa ku haɗu da babanka da da ƙafa sabila da tawadi'i ka girmama mahaifinka ya ce ai annabin Allah ne kuma mahaifinka ne kuma a gaba da ka yake sabila haka da abin da ka samu dan shi ne sabila haka ka yi tawadi'i Allah zai ji daɗin haka an ce sai mala'ika ce ya sauka ya cire hulan sarautan ya ɗora akan doki ya cire takalmin sarautan ya tafi da kafa sauran hakiman sa da sauka ya ce a aka ce ya yi tafiya kilomitas masu yawa da kafa yana zuwa aka ce fada gaban babansa to an ce annabi yaqubu anan ya ga yusuf yayi farin ciki yayi farin ciki irin wannan sarauta yusuf duniya ba za ta maka abun nan ba kuwa sai kawai aka ce annabi yusuf ya juya ya ce duka wa'innan zagi da kayan jikinsu da adan da aka musu duk ya'yan tasu su tafi sun zama ya'ya to shine maulan mu shehu da radiyallahu yake ce in dai annabi yusuf sibila da farin cikin haɗuwansa da mahaifinsa ya ta bayi dubu goma sha shida da kayan ado na jikinsu da kaza da kaza ya ce me kuke zato ranar da annan muhammadu ya haɗu da allah filin kiyama shau kenan radiyallahu anhu azan shi narkewarsa dama duk jazabansa cikin annan muhammadu ya ce ashe a ranar wa'in da da yanta su gabarin shiga wuta allah ne kawai ya san miliyoyin wanda biliyoyi wanda Allah dai yanta su gabarin shiga wuta sabila da munnan habibi ya haɗu da habibinsa sabila da munnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da Allah Allah kuma ya haɗu da annabi Muhammadu sabila haka Allah ya ƙara mana san annabi Muhammadu falamma da halu alai awai lai aboyi wa rulahu na'am arulahu sujana an baqalul kullu misra insha Allah amini
ورث أبويه على العرش وقروا له سجدا نعم وقال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا مم.
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم مم.
وجاء بكم من البدو.
بعد من البدو من من البدو من بعد أن نبغ الشيطان بيني وبين إخوتي مم.
إن ربي لطيف لما يشاء مم.
إنه هو العليم الحكيم ورفع ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تاويل الرؤيا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن من بعدك أن نزغ وقد وقد جاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم yayin da aka yi haka ya tariyo shi aka shigo misira aka ce a nan ma wani wato wani sukuwan dawakai da aka dinga yi a misira aka ce sanda misira aka yi zaton tashin kiyama ne tsaban bidirin doki sabila da murna annabi yusuf ya haɗu da mahaifinsa an ce a wani ruwayan rabansa da ya ga mahaifinsa shekara arba'in a wani ruwayan an ce shekara tamanin rabbansa da ya ga mahaifinsa shi ma mahaifin rabo da ya gan shi to shi ne warfa boy to da aka shigo aka yi dukkan wani biki da da a yi na murna kaga wannan shi yake gwada mana wato in har annabi yusuf mu kuma dan guntun tawilinmu da dami zai fita da irin wannan kayan ado ya taryo zuwa mahaifinsa to mu kuma ashe ranar maulidi ranar zuwan shugaba annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ashe budirin da ya kamata mu yi, ya kamata a ce mun yi wata guda ne tun ma ba bacci ba ci ba sha sabila da zuwan masoyi annan muhammadu tunda annabi yusuf ba mun nan tsa- haduwansa da mahaifinsa ba ne to ai dama musulunci ya yadda kai murna abun murna in ya same ka musulunci ya yadda kai murna ka gwada farin ciki ashe wannan abun da muke gwadawan ma na ranar maulidi wallahi ashe ta malam mai ishiriniya ne kokarin marashi ne wallahi jodil mikilli ne eh kokarin marashi abun lura ne ashe da ma a- a rashin nonon uwa ne yawwa muke wannan wanda wasu suke ganin wai wai an zurfafa wani bawan Allah ya ce to ina ma zurfin eh me muke ma a yaban san ba mu san komai ba annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam to sabila da haka a warafa aboyi da aka shigo fada aka ce warafa aboyi alal arshi ya dora babansa da mahaifiyansa da in mun ɗauka mahaifiyansa tana da rai in kuma a- ruwayan da ya fi inganci ta rasu bayan aihuwan bunyami wannan kanwan mahaifiyansu ne aka sake aurar ma shi annabi yaqub to ita ne ya ɗauke ta da babansa ya ɗora su akan gadon mulki warfa boyi al'arshi shi ma aka ce ya zauna wa kharru lahu sujjada sai duk suka faɗi suna masu masujada to an ce a wani ruwayan kafin ya hau kan gadon mulkin kafin ya ɗora iyayensa da aka shigo fada ya hau wannan gadon mulki to an ce da baban da su yayin duk shine wa kharru lahu sujjada shine fassarar mafarkinsa din cewa inni ra'aitu ahada ashara kaukaban din na ga taurari goma sha ɗaya wa shamsa wal kamara da rana kuma da wata kaga ranan shine mahaifinsa annabi yaqub kamar kuma ita ne mahaifiyansa yawa duk sun faɗi wa kharru lahu sujada suka faɗi suna masu masu sujada an ce a zamanin su sujada shine gaishe da sarki duk da wasu malamai sun ce a sujada ne amma ba a sa goshi a ƙasa to aka ɗauka to ne ya tashi ya ɗora mahaifinsa da mahaifiyansa a kai wa kharru lahu sujada wa qala yace ya bati ya baba haza tawilur ru'ya yace wannan fa shine fassarar mafarki na dinnan haza tawilur ru'ya min qablu ko wannan shine fassarar mafarki na na tuntuni dinnan kajjala harabi haqa ubangiji ya sanya ta gaskiya ne wannan mafarki na wanda na taba ce maka naga taurari goma sha ɗaya dama tun a lokacin baban ya ce ai yayin san ne wannan taurari sai da haka ya ɓoye kar ya gaya musu ya ce tabiya da shaidan maki ne da ya shiga tsakanin ku to abinda ake tsoron ko san da ya faru ka to kajja ala rabbi haka wa qad hasana biya hakika ubangiji na ya kyautata mu yawa ga wa qad hasana biya wa qa- min ba'd iz akhrajani min sijin yayin da ya fitar da ni daga kurkuku malamai suka ce bai ce iz akhrajani min jubbi ba yayin da ya fitar da ni daga rijiya ba tabiya da an ce wato kar su ji kunya eh kuma dama su manya ba sa ɗauko abin da ya shafi inda ya ka musu abu na kure har ka nemi yafiya to ba su a ɗauko taɗin ma sabiya da aka shi yasa ya yi rufe amma mutumin da zaka masa laifi ka nemi afuwa ya ta ɗaukowa ya ta ɗauko abubuwa kamar kunyata ka yake to Allah baya son haka yasa da ga Allah yake ci afallahu amma salaf Allah ya ya yafe ma abin da ya wuce shi Allah an ka masa laifi ka abun nan to ba a ɗauko wannan abun an wuce wurin in dai ya fiye tuban kan na gaske ne to an wuce wurin to shi yasa aka ce sai ya ce kawai a iz akhrajani min sijin yayin da ya fitar da ni daga kurkuku kaga su- su ba san ma ya gidan yari ba sai dai a lokacin da suka jina faɗa wa kada sana biya iz akhrajani min sijin wa ja'a bikum kuma min al-badu kuma Allah gashi ya zo mun da ku daga ƙauye min ba da an nazagar shaitan shaitan ko bayan an nazagar shaitan baini wa baini ikwati ko Na'am.
bayan shaitan ya bata tsakani na da yan uwana gashi yana ta faɗin nimomi da Allah ya masa min ba da an nazagar shaitan baini wa baini ikwati inna rabbi latifun ko na'am lima ya sha hakika ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da yake so inna kuma ko wal alimul hakim kuma shi Allah mai hikim mai ilimi ne hakimin kuma Allah mai hikima ne an ce wato shi annabi Yusuf anan an ce da yayin suka ta kunya ya kama su suna ta dai sake neman uzuri suna ta neman uzuri suna ta ce sai ya ce musu ai ku ba ku sani ba ai zuwan ku daraja ya ƙara mu ya ce koyaushe a misira a nan na yi wani abu sai a ta yadawa a gari a dinga cewa mutum bawa ko bawa bawa fa a kasuwa aka kawo shi fa aka sai da shi fa azizi misira ya saye shi ya zo ya zama har ya taba neman yin ma abun kunya duk da sun tabbatar ƙarya ne wannan abu ya zo ya gidan yari yanzu dan ya fito kuma ɗaukaka na Allah ilimi ya sa ya zama sarki ya mallake mu to ya ce wannan abu da ake gaya masa na bawan yana ci masa rai ya ce to ai zuwanku ya gwada mu misira ni fa ba bawa bane ni dan asali ne ni dan gidan annabta ne kaga malamai suka ce duk wannan magana yana gaya musu ne don su kwantar da hankalinsu su gwada ya tabbatar musu da cewa komai ya wuce yawwa su biya da haka sai ya ce gashi ni zuwan ku ai daraja ni ya ƙara mu a maimakon ba su ne sai ƙara daraja ɗin na'am amma sai ya ce ai shi zuwan su shine ya ƙara masa daraja kowa ya san shi ɗan asali ne ga 'yan uwansa ga kuma mahaifinsa ga shi kuma annabi ibrahim da ake ta ji ake ta ji da shi ya ce musu shi jika annabi ibrahim ne ya ta cewa ƙage ne to ga shi yau sun tabbata na'am sabila da haka sa- shi ya gwada musu su kwantar da hankalinsu komai ya riga da ya wuce to anan aka ce shi annabi yaqubu ya yi zama da annabi yusuf na shekara wajen ashirin da hudu tukunna shi annabi yaqubu din sai ya koma ga allah sai ya rasu to bayan an ce ya je ya ya bisne shi to sai ya zo ya ya ɗauko masa kuma taɗin wato ya ɗauko musu tarihin zulaiha ita wannan zaliha wanda ta masa kyakkyawan soyayyan nan to an ce yake gaya musu sai suka ce masa me yasa kai gidan yari ya ce eh ai kunji kunji akwai wata baiwar Allah Allah ya jarabe ta da ƙaunana kunji kunji kunji kunji kunji ya ce sabila da bakin cikin ta- sona da take sanda ya kai ma har ta makanci ya ce har ya zamo ta tsufa ta yi kaza ta yi kaza to amma da ƙarshe Allah ya cika mata burinta tarihin yana da tsayi sai karatunmu na gobe da aji irin wato soyayya ba ƙarya ba ne eh soyayya ba ƙarya ba ne kuma ya sa imamul busiri yake cewa a ya sabu sabu annal hubba mun katimu ma bayyana mun sajimin minhu wa multarimi ya ce kai mai bege yana zaton a ya sabu sabu annal hubba mun katimu soyayya abun ɓoyewa ne soyayyan ma irin ma bayyana mun sajimin irin soyayyan da yake saƙuwa a zuciya wa mulɗarimi da wanda yake tafarfasa a zuciya irin wannan soyayyan da ya ɓuya ya ce baya ɓuya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubbuka shay'in yi umi wa ismi sanka da abu yakan makantar da kai har kuma ya sa maka aibi eh da aka gaina ka ji hausa suna ce wai so hana garin laifi to hadisi ne annabi ya ce sanka da abu yakan makantar da kai har kuma ya sa maka aibi wato a ga kai wani kai ko irin wannan ka dinga dan ɓoye wani abun mana ka duba mutum na gwada soyayya ma wani irin wata yar bikira nasa wata budurwa nasa abawa na ka dinga ɓoye babu ruwanka zaka ga mutum yana yana neman yana ganin daka shiga masa cikin rayuwarsa har ka gama yana wani abu na kaman ya zautu to ashe mu dan mun yi wannan abu akan annabi Muhammadu to ai wallahi hakan ma ba mu yi komai ba wallahi ba mu komai ba hakan ba sabi alaka muna roƙon Allah ya hore mana arziki na duniya da lahira mu yi hidima wa annabi Muhammadu mu yi hidima wa masoya manzan Allah a duk yanda suke muna roƙon Allah in ya ba mu arziki mai yawa to duk ranar aihuwan manzan Allah ma'ana ranar maulidi kenan wallahi insha Allah a cikin garin Bauchi ya soke raƙumai sama da guda dubu in Allah ya ba mu wannan arziki har gidan makiya manzo Allah ya sun ci nama wallahi su kansu ma ya sun yi ya sun yi kwaɗayin wannan lokacin ya zageyo da mu su kansu ya sun ci nama sun bari ko sun ki ko sun so kuwa to Allah ya ƙara mana san annan Muhammadu mala a- Alhaji Adamu muna masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi Alhaji Adamu na nan tashan babiye muna masa addu'a Allah ya biya bukatansa nan gwada ne kan kome ne aka rubuta to Allah ja da mu ne muna maka addu'a Allah ya biya bukatan ka na alkhairi da dukkan masu sauraron mu da masu neman addu'a gurin mu muna musu addu'a Allah ya biya bukatan su na alkhairi babban sahabin mu masoyin mu a malam da masu baban zara kai ma muna ma addu'a wannan ciwo na ulcer da ya sa ka gaba Allah ya yi maka sabiya da kakanku annabi Muhammad Allah ya yi maka da shauran dukkan masoyan mu ko ina suke muna musu addu'a kowa Allah ya san bukatansa Allah ya biya masa mu ma Allah ya biya mana ya karfafe mu sabiya da isan annabi Muhammadu duk wanda yake taimaka ma wannan karatu Allah ya taimake shi wanda suke da niyan taimakawa ba su da hali su ma Allah ya ba su su taimaka kuma duk wanda yake da niyya Allah ubangiji ya ba shi iko ya taimaka sabiya da isan annabi Muhammadu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين